بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بقي قوة الجماد الأولى hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1445 a wannan masallaci mai albarka marka zubin taimiya a darasin littafin muqaddimatul inziya littafin da babban malami a shek abul hassan ali al-maliki shadari ya rubuta wanda yana daga cikin malamai na alƙarnin tasi an haye shi 857 ya rasu 939 Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mushi jin ƙaidar hama har yanzu muna a babe na taimama yana ƙarƙashin dai abin da ya shahi a fahara wanda yana ita taimama matsayinta tsarki ne tsarki wanda yake na ƙasa kuma tana tsaya kan bacin ruwa kamar misali mutum wanka zai iya kama shi ya yi taimama ko kuma arwallah ya yi taimama in har dalilan yin taimama sun faru da shi akwai dalilan da suke halitta ma mutum ya yi taimama kamar misali a ce mutum bashi da lahiya irin wanda za ka ko masu imasi ko masu tarashin lahiyar daida mutum yana da masassara yanayin shi kuma in ya yi amfani da ruwa to za a iya samun ƙaruwar cuta ɗin ko yi wani rabu wanda yin wanka zai cutu to ƙa'ida ce ta addinin musulunci kenan ba da kariya ga rai Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahaluka wala taqtulu anfusakum innahu kana bikum rahima kar ku kashe kanku Allah mai tausayin ku Allah ya yi tausayin kanka da kai karan kanka shi yasa sai aka sauƙaƙa a nan maimakin ka yi arwalla ko kuma ka yi wanka to sai mutum ya taimaka ko kuma inda mutum yake halin bulaguro ya nemi ruwa babu ruwa kai ko da ma a ce ga ruwan amma in kai aiki da ruwan zai zamanto wata dabbaka ko wata dukiya ta sarwata to nan ma sauƙi ne na addinin musulunci sai mutum ya taimaka وإباب التيمم من العادة الأصغر والأكبر yana halitta musulmi ya taimama daga hadasi karami ko babba hadasi kamar bawali bayan gari iska arwalan mutum ta warware duka zai iya taimama wadda aka bari ko kuma babba kamar a ce misali wanka kenan al'ada ta ɗauke ko kuma jaraba ko biki babu ruwa ko an yi amfani da ruwa akwai rashin lafiya na mana fasali ne za ta shi farko ne za ta shi
Hmm? To.
Inda an mulce ai sai a koma a ƙa'ida kenan duk lokacin da aka yi karatu to mutum zai sha alama misali sai sa bala gaddar ni alamar dawa na fasalin sallatu safar ko na
ba zuwa ba zoron ba ki waye sa
kenan in aka yi alama misali bara hadar kuma mutum ya sa alama ta takarda to wannan sai zamanto kenan a sauƙaƙe ba tare da an dinga samun gaba da baya ba amma ba nan ba to yawanci shi ke sa sai a dinga samun yin gaba da kuma yin baya a cikin safa hatsanan masu irin wani ashirin da ya fasulun abdaimam tsara turabiya taimama tsarki ne wanda yake turabiya na ƙasa tashtamilu ta tattaras ala masir waje amsa shawa huska wal kaffaini da kuma wale daidai da hannuwa wa sababu musabbabin da yake sababa a yi taimawa faƙadul ma'i haƙiƙatan a nemi ruwa a rasa amma wa fi hukumi ko kuma abin da yake ƙarƙashin hukuncin neman ruwa a rasa kaga ko da a ce ga ruwa amma ana jin tsoron zuwa a ɗebo ruwan kamar da kwai wanda za su zalunci mutum ‘yan fashi ga duke shi ko rayuwar shi ko wata dabbar da ake ga za ta cutar to kaga ga ruwan amma shi da babu kusan da ɗaya. Misali an ya kuna ma abu minal ma, kamar a ce ma ga ruwan, amma kuma mi ma la ya fi bai isa shi. Amma mu ne kafa bisu imali, ko ruwan da yana jin tsoron ya yi amfani da shi fawa ta nafsi zai iya rasa rayuwar shi, au fawa ta manfa'ati, ko ya rasa wani amfani, au ziyarar ta maradin, ko ya samu ƙaruwar rashin lahiya, au ta akura bur'in, ko jinkirin waraka, au hudu ta maradin, ko waruwar rashin lahiya wani babu tayammum yana halitta musulmi ya yi taimama min alhadathil asghari wal akbari daga hadasi babba ko karami idan wuje da sababu in an samu sababin lil marid ga marar lahiya wal musafir ga dan bulaguro li kulli salatin kowace sallah wani sahih al hadiri mutumin da ba ɗan bulaguro ba mai lahiya a sahi mai lahiya alhadir wanda yake zaune gida zai iya taimama da salatin janaza don ya sallaci gawa amma aka ce mai idza ta ayyana in ta zama mai tilas ina misalin da za ta mi zama mai tilas aka ce kamar wanda zai mutu ya yi mai wasiya a gare shi kaga kenan a matsayin shi na wasili wasi kenan ta ayyana a gare shi kuma sai zamanto sauran mamudu suna da arwallah suna da tsarki na arwalla amma shi kuma babu ruwa to sai ya taimama amma in kuma ba ya zame mishi ba shi ne dole to kenan a maza ba ta malikiya suka ce kenan sai mai arwalla ya yi sau da arwalla ita ce asali ita taimama kambaci ce na'ibi ce kaga illiman yana nan ba za ce ba na'ibi ya shiga na eh zai iya wani fardin zai iya to aitin da ka'ida ce kawai fa ilam sujudu ma wani fardin haka zai iya yin taimama ya sallar farilla ghairul jumu'ati amma ban da juma'a bi sharti an ya shafa watal waqti amma da sharti a ce yana jin tsoron in yi shagaltu da ruwa lokaci zai kuce bistimalin ma in yayi amfani da ruwa ita ma wannan mas'ala an tattauna a kanta shekul islam bin taymiya Allah ya shi da rama yana daga wanda su sun tsaye akan cewa a a zai shagaltu da amfani ne da ruwa saboda shi ruwa shine asali saboda haka kenan babu zance in babu ruwa yanzu kai ne ka tashi daga barci daga tashi daga barci ba kai ba sallar da asar rana ta zo dab da fada in ka ce ka yi amfani da ruwa rana za ta fada to wai misali sai ka yi taimama ka yi gauba don ka samu raka ɗaya ma a lokaci ta shayu masu ruwa shi ne abin da nan malai ke wani to amma shakul tsaya ce a asali mine ne aka shar'anta ma amfani da ruwa shi ne asali to saboda haka ko da lokaci zai fita kawai ka yi amfani da ruwa wa ya ba mu taimama nan ne yana halitta musulmi ya yi taimama minar hadasi daga kari al'asgar wal akbari karami ko babba aka ce karamin kari kamar boli bayan gari misali rihi duka suna da gona babba da ti kuma kamar janaba kamar nifasi kamar hayar duka idan huji da sababu in an samu sababin yin taimamai lilmari da mara lahiya mace ce ba tara lahiya ya zamanto al'ada ta ɗauke mata in ta yi amfani da ruwa za ta cutu mutum ne jaraba ta same shi ana tsananin sanyin da kuma bai da lahiya yayin amfani da ruwa zai cutu to sai ya taimama wani musafiri da kuma dan bulaguro li kulli salatin kowace sallah ma in ka rasa ruwa zaka iya taimama karamin hadasi ne ko babban hadasi duk ya halitta wani sahihi al-hadiri ya halitta yin taimama kai sallah ga mazaunin gida kuma mai lahiya لصلاة الجنازة كصلاة الجنائزة إذا تأيد ولفرض zai yi kuma a sallar farilla gairar juma'a in ba juma'a ba sharɗi an ya shafa watar lokaci sharaɗin jin tsoron hutan lokaci bisti imanin ma in ya ji tsoron lokaci zai hutu bisti imanin ma wala yu'idu mutum ne ya tashi daga barci guri ya kure sai ya tsaye ma sallaci farilla sai kuma lokaci wace ya samu ruwa wala yu'idu bisti imanin ma ba zai sake ba ta hanyar amfani da ruwa saboda aikin lokaci ya tafi sai ce amma bi khilafil janazati safanin janaiza idan lam tata'ayyan in bata zama tilas ba wa fardul jumu'ati da kuma farallar juma'a walau khashiya fawatahu ko da ji tsoron lokaci zai fita wa sa'iran nawafil haka ba zai taimama bai na filfilu sunaniha wa mustahabbatiha sai sunnoni da kuma abin da yake mustahabbai na taimama amma a nan gurin taimama kambacin arwalla ce kambacin wanka ce duk lokacin da ya zama to babu damar amfani da wani ya halitta ka yi taimama kuma ka yi waɗannan abu sau da Allah ya yi wa ladina amunu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabilin hatta taftasil wa in kuntum marada aw ala safarin aw ja'a ahadun minkum min al-ghaid aw lamastum an-nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aidikum minhu saboda haka kenan wa aidikum kenan da hannayen kaga kenan din har ka ne ma ka rasa to kawai zai zama to kai taimama kuma sallar juma'a ce aka nemi ruwa aka rasa ko ba lahiya sallar jana'iza ce aka nemi ruwa aka rasa ko ba lahiya to zaka yi wannan zaka yi taimama shine asali haka Allah ya ce ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum وأيديكم أر الله شو إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم إلى الغاية أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا صيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه سورة المائدة كنا وأيديكم منه سورة النساء وانشا كنا وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا kenan duka wannan sun nuna yin taimama in har sababin ya faru jaraba ta samu mutum shin sallar gawa ce zai yi ko sallar juma'a ce aka nemi ruwa aka rasa to kawai zai taimam shi yasa shekul isa ya ce wa sahul aqwalul wa sahu aqwalul ulama annahu yatayammam li kulli ma yakhafu fawata duk abin da kake ga zai kuce maka zaka iya taimama an kawo gawa an aje ina ruwa babu ruwa aka wanga aka wanga babu ruwa in kace sai na taimako na dauko ruwa za a yi sallah dauki man sallar janaza falahu qiratu wanda ya sallaga yana da yanke lada kamar dukkan umu to yanzu kawai sai kai taimama kai sallar janaza ko da ba ta ayyana alhi ba sallar idi ce ka zo ka masallaci arwala ta warware aka ce ana kaushe babu ruwa ba koma ba za ka yi gidi ka ce a ba sallar idi ba a kenan za ka yi taimama kai wannan wa gairi imamin ma ya kafu fawatu fa inna salata bi tayammum khairu min tafawuti salat ya ce ai ka yi taimama ka yi sallar ya yi kamar sallar ta kumce ba in idin ya kumce daga shekara sai shekara jana'izan ta kumce ai ba ɗauko gawar za a maido maka kai to kawai sai ka yi taimama ka yi wannan na'am ba ya yi wanka ba ba ya yi wanka ba daga baya ba yawa eh mas'alar da ya kamana ta gaba mas'alar in mutum ya tashi guri ya kure ko wanda imam malik allah cikin shi da rama imam abu amrul abza'i allah cikin shi da rama su sun tahi akan cewa duk wanda lokaci ya kure mishi lokaci zai iya wuta to zai iya ya taimama don ya riski lokaci zai iya taimama ya riski lokaci amma imamu shafi ahmad ibn hanbal da kuma abu yusuf ɗalibin abu harifa su kuma suka ce la juzu taimama ne zai kulwaka zai halitta ya taimama a arwallah zai yi sallah don bin umarnin allah saboda Allah ta yi rufe na mutu da kun fi da salati fa ku suru juwa kuma aide kun fa ce abu aka yi me ku yi taimama an wani muhallin yin taimama shine ma'allin yin taimama rashin lafiya rasa ruwa amma shi ga ruwa sai dai yana ga in ya ce aiki da ruwa lokaci zai wuta wasu malaman suna nan jiya da ƙauri na imam malik suka ce fa inna tayammum ma shura illa li idraki salati fi waqt suka ce to ai kaga dama tayammum a shirin ta dan ka samu sallah a lokaci to kuma ba zai yi ba ka iya samun sallah a lokaci in ka ce kai amfani da ruwan sai suka ce to duba da karkaje ka rasa sallah din kwadan ka samu sallah kan lokaci to ya kai tayammum akan wannan wallahu ta'ala wa yabtul tayammum bima yabtul bihi al-wudu' wa ya batul tayammum bima ya batul bi ruku tunda irin haka ne yakan iya waruwa sai ka samu cewa misali mutum ya makara bai tashi ba ko rashin lafiya ko na musalla asuba yanzu da ya tashi dab rana za ta hutu tana hutu a karhe bakwai ya tashi misali karhe shidda da minti hamsin da biyar yanzu ya ce ya ɗauko ruwa ya kaza ya kaza bakwai za ta ce rana ta hutu to amma taimamawa ta ga ci raba minti zai taimama saboda kawai zai samu guri mai tsarki sai buga bismillah sai karkare sai shafa ma fuskashi sai dauki hannun hagu ya shayi bayan hannun wanda yake na dama sai kuma ya shayi bayan hannun dama hannun hagu da hannun shi kenan wanda yake na dama kaga shi kenan kawai yayi taimako to amma alwala kaga dole tana bukatar dogon aiki to yanzu in yace alwala lokacin zai ci to shine sai ma malik su abu amrin al-auzari sai suka ce kenan yayi taimama dan ya samu wannan sallah saboda lokaci yana da ƙarfi cikin abin nan waya batul tayammum tayammama tana baci bima ya batul bihi wudu da duk abin da yake ba ta alwala mawarwara alwala mawarwaran tayammama wa bi wujudil ma'i qabla as-salat kuma inda kai tayammama ka an nemi ruwa an rasa sai kai taimama an zo za a yi sallah sai ga ruwa ya zo to zo babu zancen taimama sau da dama me ka taimama rashin ruwa to yanzu kuma ga ruwa an samu sau da haka kawai shikenan sai shakka shakantar da wannan illa an ya sha fawatar waqti bi istimali to wasu dai in ana ga ya ka ce a yau dama kun jima kuna tare ruwan kuka jinkirta har ƙarshen lokaci to zai ga ruwa ya zo kuma da zarar kuka ce ku yi aiki da ruwa to lokaci zai tafi to dan gurin kawai ba zancen kuma ku yi aiki da ruwa wai zara alma'a huwa fi salati amma kuna cikin sallah he ga ruwa lam tabtul salatu sallah ku bata bace ba kuna cikin kawai sai ga ruwa sallah bata bace ba kenan duk abin da yake warwarewa arwallahi na warwarewa taimama wannan babu sabani ciki haka nan inda aka samu ruwa bayan mutum ya yi taimama shi ma dai kenan wannan aka ce bayan mutu ya tsaya kafin sallah ta warware amma kana cikin sallah kau ka ci gaba da sallaka ba sai ka bari ba wa yatayammamu bis-sa'id at-tayyib wa yatayammamu bis-sa'id at-tayyib mutum wa yatayammamu musulmi yana taimama bis-sa'id at-tayyib da guri wanda yake tsarkakeke kamar yadda Allah ya ce fatayammamu sa'idan tayyiba to shi kuma a sa'idin tayyib ya hada dukkanin abin da za a ambace ta mai sunan kasa duk abin da za a ambata mai sunan bigire ban kasa to ya hada wannan daga abubuwan da suke fuskar kasa kaga misali dutse ne damshi ne hako ne da bushashen rere ne duka kenan ne ya shiga in dai da akwai wani abu na kenan turbaya da wannan akan shi amma kaga misali nan gura ai ba za a kira shi ba mi al'ar saboda kaga ai bisa ne to kaga ba za a kira shi da wannan ba wayar da yaman bi sa'id tayyib wa huwa turab shine turbaya wal hajar da duki wal raml da yashi wa jami'u ajza'il ard da duk wani yanki dai da ka sani dan kasa ba bambanci a'a guri ne wanda yake da balma ne a'a guri ne wanda yake da bakar kasa ne gurin da wannan ne duka yayi ma damat ala hay'atiha matsar dai tana kan mi halittar ta siffarta lam tughayyar sana'at adami aikin da adam bata canza ta ba ta me bi tabakhin ta hanyar daba wani abu kaga sumunti la shu kaza kaga an daba ka gani to wannan ka gani an canza wani kenan ba- bakin nan gurin bi tarakin wala wa turab afdal min ghayri kasa ta yi abin da ba kasa ba don misali wa inda kasa to ya yi dutse ya yi gurin kasa saboda ai waɗancan abu ne wanda yake dama abin da ya sabbaba a yi a kansu saboda samuwar ne kasa din suna fuskar kasa to kaga in za a ce ga kasa falilahi alhamdu kenan ya yi waɗancan saboda zai iya yiwa dutse ya zama to babu ma wurai misali an yi ruwa ya wuce shi fal to kaga ai ina wata kura ko wata ƙasa a sanin shi babu to amma ƙasa cewa kaga ba ka da wani shakka ko na abu a ciki hadithu abdullahi ibn amr ibn al-as yana nuni manzo Allah sai ce ju'ilat til ardu kullu hali wa li kullu hali wa li ummati masjidan wa tawran an sanya ƙasa gaba ɗinta gare ni da al'umma ta ta zama mun masallaci mai tsarkakewa fa ayyuma adaraka rajul min ummati as-salah falyusalli duk inda kawo wani daga al'umma ta sallah ta same shi ya yi sallah inda wa masu jin a nan da kwai masallacin shi da kuma gurin tsarkin shi da hadithi na abu jihar da ya ce wanzana sassan da raba biyadai an alfidari a nan sarasa ya buga hannun shi a katanga ba ta yammama sai ya taimama lokacin da zai maida ma wani mutum sallama lokacin zai maida ma wani mutum sallama da wannan imam abu hanifa imamu malik duka kan wannan suka kai kuma shine shekul islam ya zamanto ya zaba amma shafi'i da kuma hanabila su kuma suka ce inna sa'ida huwa turabu la tayr suka ce kawai turbaya ita ce amma banda nan gurin banda gurin da ba ƙasa ba suka ce suka ce saboda kaga ziyada wa ju'ilatil ardu li masjidan wa ju'ilat turbatuha li tahura suka ce akwai ziyada ta zo ju'ilat turbatuha an sanya turbaya na ƙasa ya zama suka ce ya aka keɓance cewa turbatu hali kenan turbaya ta ƙasa to amma dai asali wancan abin da suka tafi akai shine abin da yake daidai dutse ne katanga ce wadda aka yi ta talaka duka inda da akwai kura ya halatta mutum ya zamanto ya yi taimama saboda haka abin da imamu malik imamu abu hanifa suka tafi akan cewa sa'idi ya haɗa duk wani abin da yake fuskar bayan ƙasa daga dangin abubuwan da za a kira shi da suna al'ardu to kawai ya shiga ci illa in ya zamanto an samu wani aikin ɗan ya canza gurin to kaga wannan kuma daban misali aka yi a abin nan kawo kaga yanzu sai in ya zamanto kenan akwai mai ƙura sama amma in ya zama karo ne an goge shi dan babu wata ƙasa sama to kaga an canza shi daga asalin yadda yake ɗan adam ne ya so ya kawo abu wala ya taimamu ala shay'in nafisin ba taimama kan wani abu wanda yake nafisin mai tsada mai kima kazabi kamar zinariya wani fiddati kamar azurfa tunda ai kaga a an ci ala wajhil ardi to sai a ce misali baramu ne na zinariya mutum yana cikin kenan wannan baramu din kuma din zinariya ce to ba zai taimama ba akan zinariya wal fidda ko azurfa wala ala libdin ko kuma saman la'am ko wani shimfiɗa kenan wanda yake mai laushi wala ala bisatin ko saman shimfiɗa tabarma ko kuma darduma ko na abu makamanci haka wala hasirin ko karamu bayan ka da fiya gubar ko da ko akwai kura saman karamu ɗin nan ko da akwai kura saman tabarman nan ko da akwai kura saman laham ɗin kenan saman tafi kamar nan gurin ka gani mutum ba zai ba a kenan yin taimama amsa abubuwa masu tsada na ɗauko ijma'i amsa hana wannan kamar yadda imam qurtubi a cikin tafsir nashi ya bayanin wannan cewa mutum ba zai yi ba akan abubuwa waɗanda suke masu tsada kamar zinariya kamar azurfa kamar yakutu kamar zubar jari da kuma haika gama da kayan abinci kamar misali gurasa kamar misali nama ko kuma balansana sama abin da yake najasa wannan duk ba za a yi ba to inda aka tattauna a ma'adini mutum zai iya yi a ma'adini yanzu wannan ba zina ne bace aka yi a a cikin ma'adini ne wanda ake tono wasu duwatsu masu kima wasu sun halatta shi ne mazhabi na imam malik wasu kuma sun hana kamar shafi'iyya su suna hana wannan sai kuma na labidin da kuma bisa da kuma hasir in ya zama akwai kura to wannan babu ne yake in kuma babu kura to kaga me sana'a ta ɗan ta canza nan gurin ba zai yi ba a kan irin wannan an tambayi shek salih ibn usaymin Allah ji kanshi da rama hal ishtaratu fi tayammumi bi turabil mutayammim bi an yakuna lahu kubar wai kasa da mai tayammuma zai sharadi ne sai ya zama da akwai kura wa hal qawlu famsu bi wujuhikum aydikum minhu da Allah ce famsu bi wujuhikum aydikum minhu dalili ne na shardanta dole sai da kura sai ce alqawlu rajih annahu la yashtaratu lil tayammumi an yakuna bi turabi fihi kubar ba sharɗanta ba sai ƙasar da take da turbaya take da kura kaga zai iya yiwa a samu ƙasa ce mai tsafan kwani ka gani ko wani dutse dutse babu kura gurin to ya ce kenan ba sharaɗi ba ne ba saboda Allah subhanahu wata'ala abin da ya ce kenan al'ardu saboda aka ce ya ce bar idza tayammama alal ardi in mutum ya tayammama kan ƙasa ajaza a sawa kana fiya gubarun aula akwai turbaya kura ko babu kura sau da haka kan wannan inda za a ce saman dutse ne ko saman wasu tsakuwa ko saman wani fako sai aka yi ruwa-ruwa sai wanke gurin tsal yanzu sai ka buga hannunka babu kura kira akan wannan taimamaka ta yi sau da Allah subhanahu wa ta'ala ce fata yamma musu idan طيبا القاعده دي صعيدا kenan ya zama to sa'id fikire shine kullama sa'ida ala wajhi al-ardi dukkanin abin da yake ban kasa kenan fuskar kasa misali mutum ne ya tahiya sai guri ya zama to da dusar kankara take sanfa zai taimama zai iya yin taimama a saman dusar kankara in babu saboda shi ne alawajiyar arziki nan sai zama ƙarƙashin fatakula mustafatun tun da misali wurin da sakan karace da ta sauka kaga zancen da ake ne ya je shi shi kuma yana daji to zancen ma ya samu ƙasa ma ina zai samu ƙasa ai babu ma ita ba inda zai samu kuma kaga za ta iya wata biyu wata uku ba ta san dare ba ta narke ba kamar yadda Abdullahi ibn Umar ya yi balaguro yana jira da sakan karata narke yadda aka yi wajen wata uku yana taimako yana asabu yana jira ta narke ba ta narke to kaga irin wannan duk mutum zai iya samun kanshi saboda akwai kasashen da haka nan suke rayuwa mutumin da Allah yana gole shi kuma babu ruwa tunda zancen ruwan ma babu tunda ruwan ya san kare yana gole shi to ya zai ka gani saboda haka fattakullahu mastata'tu sai abin shakara kaga da da biyu musulunci komi da akwai mahuta komi akwai mahuta almashaqqatu tajribu at-taysir wa ma ja'ala lakum fi dini min haraj wa yajuzu lil marid ya halatta gamar Allah ya idza lam yajid man yunawiluhu turaban in bai samu wanda zai meko mishi turbaya an yatayammama bil jidar al mabani bi tubi najidi yana iya taimama da katanga wadda aka gina ta da yunfu wanda yake busashe da da da danya afu na yi danya kenan wanda aka gina da laka danya aw bil hijarati ko kuma wanda ya zama to an gina da dutse idan kana da ghayra mastura fil jir in har ba a shahi ba da suminti kenan katangar da aka yi ta laka ko kuma wanda aka yi ta dutse ita ma ta shahi karkashin mi sa'id saboda kaga ya ce ma bitu saboda wadda take da yi kuma kar ya zaman tomi da kenan wani sandarara abu ne wanda an kona shi sai aka yi amfani da shi kaga a wajen shi ya tashi daga wancan mataki kin hadithu abu jahal al-ansari yace manzala sa ya fuskanto daga bi'ir jabal sai wani mutum ya da shi sai bai sallama ma ki bai amsa sallama ba hatta ta alajida har sai da ya zo gurin katanga ba musa bi waje ya yi sun mara da alaihi salam ya shawa sai mai da sallama sai mai da nisra sau da haka kenan za a yi wa man tayammama ala mawdu'in najisin wanda ya taimama a wani mahalli mai najasa wani mai alam bai najasa ta arifin wa inda sauran lokaci ya saki mutum ne ya taimama da ya taimama sai da sahi da dare ne da sahi sai ga gurin ashe gurin bawari kaga ai kana samun katangar da mutane zo su yi ta bauli a cikin katanga shi kuma sai zo da dare ne babu haske sai ya taiwa da sai sai ga ashe jikin katanga ma an yi bauli to in da lokaci ne misali ya yi sai haska ya ce to inda sauran lokaci sai sake in kuma lokaci ya wuta ba sai ya sake ba saboda kaga Allah subhanahu wataala ya ce yayi famsu fatayammu sa'idan tayyiban kenan sharati ya zamanto tayyiban wa man tayammama ala mawdi'in najasin wa lam ya'lam bi najasati amma bai sani ba in yana sane ba tai ba alim bil waqti to inda sauran lokaci sai sake in kun babu sauran lokaci shikenan ba sai ya sake ba sau da abin da aka umarci masu imani su yi taimama a guri tsarkakeke bai inganta mutum ya a guri mai najasa in kuma yi ba tare da ya sani ba yi daga baya bayyana gare shi to mustafi ne ya sake in ya zama to kenan lokacin yana yalwa in kuma lokaci bai yalwa kenan shi kenan ba sai ya sake ba saboda wancan wanda ya taimama su su biyu aka zo aka tambayi manzo Allah sallallahu da sayyidina Umar da wannan annabi sallallahu alaihi ce ma ɗaya asabta sunna ya ce ma guda wa ajiza aska salatuka ya ce wa ɗaya lakal ajaru marratai wala ya kura wa taimamu bi turabin taimama bihi maratan ukra guri ne wani ya buga ya taimama ga san hannun shi nan kai ma sai ka zo gurin hannun shi sai ka buga ba karanta ba wala ya kura wa taimamu ba karanta ma ba musulmi ya yi taimama kenan da gurin da taimama bihi maratan bi turabin tuyun mima bihi maratan ukra da asar da aka yi taimama karo na daban saboda haka dan ka zo kai a gurin ba laihi bane kamar yadda ba laihi bane ruwan da aka yi alwala kai alwala da shi shi ma wannan babu matsala mutum yayi alwala da ruwa ya tare ruwan da ya alwala ko mutane da suka yi alwala aka tare ruwan kai ma kana iya alwala da shi wala sai wa taimama qabla dukhulil waqti yace bai inganta ka yi taimama kan lokaci shiga misali ai za a iya samun ruwa bakku da ruwa bayan la'asar misali to yanzu rana ta kusa da ba za ka ce bari mu yi taimama tun kafin ai kaga za ka iya a wannan kafin mi lokaci to taimama ya ce ba za ka yi wannan ba saboda to kai taimama kafin shiga ɗan waka samu ruwa ita da ma ai rashin ruwa ne kenan sai ka jira sai lokaci ya shiga ba ku samu ruwa ba a haka to ijma'i kamar da ibn amurbar ya hakaito sai kuma malaman suka ce duk da ijma'in da ya hakaito akwai kenan sabanin wasu malaman din kamar malam ibn qudama abu hanifa suka ce yana inganta mutum ya taimama kafin lokacin saboda tsarki ne wanda yake halitta a yi sallah to ya halitta a gabatar da ita kamar raguwa din amma maganar da malam ya ambata ita ce wadda jumhuri suke kai imamu malik imamu shafi imamu ahmad ibn hanbal duka suka ce bai inganta mutum ya taimama sai lokaci ya shiga dalilinsu kuma asari daga ibn abbas da kuma sa'id ibn musayyib da ibrahim an-nakhai da aqab ibn abi rabah saboda haka lalle ka jira sai lokaci yayi kai taimama an nemi ruwa an rasa to menene abin gauga da zaka ga dawa sai dai in kana so kai nafilarka kana son kai wasu sallolinka to ne kai to kuma in kai taimama kai nafila abu sa kauli rajihi ya halitta kai ne kai sallar farilla da ita duk da cewa wasu daga malaman malikiya sun sai aka haka nan bai halitta amma halitta saboda ai ita kambacin alwala ne kambacin kuma yana da hukunci abin da ya kambata taimama kambacin alwala ce duk inda aka ce wannan kambacin wannan ne kenan hukuncin shi ne hukuncin wancan wannan na'ibin liman ne in ba liman zai sallah to ka gami yadda sallar liman zai shi ma ne haka sallar shi sau da aka wala sai ta yi min kawai da kudu lokacin kawai rajihi kenan haka nan ɗin ya inganta mutum kenan jumhuri suna kan cewa haka kenan kar mutum ya taimama sai lokaci ya shirka kana sallah wa sifatuhu sifat taimama an yanwe istibahatus salat na farko kai niyyar zaka halitta sallah wani mai istibaha min al-hadath al-akbar kuma kaniyar halitta hadasi babba in kana muhdisan hadathan akbar misali jaraba ce ta samu mutum to aniyar taimama shi zai taimama da niyyar ya tsarkaka daga wannan jaraba ne saboda ai kaga niyyar jaraba da bane arwala da ba to sai taimama shi da niyyar me samun tsarki daga wannan janaba ɗin in kana muhdisan hadasan akbar in hadasi babba ne sun mai kul bismillah sai ce bismillah wa yasta'milu sa'ida sai aiwatar da guri yadribu alaihi bi yadihi jami'a zai buga hannayen shi gabaki ɗaya darbatar wahida bugawa ɗaya bayan ta'allaka bihi ma shay'un in wani abu ya makale ma hannun nashi kamar tsakuwa kamar haƙi na fadahu ma sai karkabe su na fadar khafifan karkabewa ne sama sama dan kar hannun shi zaman to yayi sumul shine kenan sai ya buga haka wayam sau biya wajahu walihiyatu zai shi ayi huska shi hakke mun shi ya bada min a min ala zai fara daga sama ila ya sofiya wa ya game huska thumma yadribu ukhra sai kuma ya buga hannun karo na biyu liyadai ga hannayensa dan ya shayi hannayensa sun mai musamman zahira yadda yumna sai shayi bayan hannun shi na dama biyar yusra da hannun shi na hagu hatta yin tahi ilal mirfaqi har sai ya je maratiki sun mai musamman zahira sai kuma ya shayi zahira ila akhiriha bayan zuwa ƙarshe zuwa ƙarshen asabi sun ma ya musamman batsinaha ila akhiril asabi sai kuma ya shayi cikin har ƙarshe sun mai musamman zahira yusra biyar yumna da hannun dama sai shahi bayan hagu ilal mirfaqi thumma yamsahu batina ila akhiril asabi kenan sifar da malai ba mu shine na farko mutum zai bismillah sai buga haka sai kuma mi na fada ma na fada tafita sai wara daga saman huska sai kuma yanzu sai gama hage mu shi kenan sai shawadika harge mu shi yanzu ya ɗaya kuma sai ƙara bugawa mi na biyu sai karkaɗe yanzu sai ɗauki wannan sai sa anan shine zahirar kenan na kakkaf sai ya zo zuwa ina martiku to kuma da ya zo martiku kuma sai ya juya sai ya zo bi shi kuma na har zuwa kenan ya zo zai shira wani saboda haka nan zai shawa haka kuma sai ya dawo sai shahi nan sai ya zo na haka sai kuma ya dawo shi ma wannan sai ya fara da zahiri kuma sai ya dawo sai ya je zuwa abin da yake batsi kenan a sifa din da ma da ya bamu to sai dai madogara din ita kenan bai tabbata ba shi hadisin da ma da ya dogara a nan za mu ga mas'aloli kamar haka mas'ala ta farko niyya shin ya isa mutum ya niyya daukewa hadasi ko labudda sai ya ne istibata sala zai halitta sallah malamai sai sabani wannan gaba da malaika wani istibata sala wai ma'ana yanzu ba asali ita dahara ba ce a kamar zai halitta yin sallah ne wata dahara ce tambara ne kun gani saboda ƙa'idar su ai wala yasammal fariyat dalil taymumin wahid yanzu kawai zaka yi ne dan ka halitta wannan sallah ne amma ne ta magarba ba ta maka mami ba ta maka bali sha in ka ɗauki misali a istibaha za ka halitta sallah to shi yasa yayin malaman suka san tsauna kenan akan wannan an samu gangarin guda biyu ga imma na farko suka ce niyya tana isar mishi na rafa'ul hadathi daukewa hadasi absa halitta sallah saboda taimama matsayin ta matsayin ruwa ce mutlaqan yan duk abin da ka san da ruwa ya halitta kawai ya halitta ai zaka iya arwalla ka sallaci sallan sallar farilla guda biyar go to taimama ma za ka iya da taimama in ba ka yi ba abin da ya warware ta ka sallaci sallar biyar da ita inda ba ta warware ba amma wannan kenan mafi yawa shine abin da ahlul ilmi suke kai mafi yawan malamai suna kan wannan amma imam malik Allah ta shi dan hama ya fara face la tujizu ne ka rafu hadith walakin yani istibaha yace a ba za ka yi niyyar dauke hadisi ba taimama ba ta dauke maka ba hadisi ta dai halitta maka ne yanzu ka yi amfani da wannan amma hadisin ka yana nan in ka samu ruwa dole sai ka yi abin nan su malamai da kake kira wannan saboda tsoron Allah yanzu da yanka a kai wannan kawai magana ce ka hudu shi ke nan mai halitta kaza a su tuna suke gaban Allah su ce su zaka shi yasa kowa duk abin da yana da dan shakka a kai kawai zai ja ba ruwan shi da wani wani ya ce kaza ya zai kubutar da kanshi gurin Allah ka gani saboda haka shi ma malam sai ce a'a la tajzu ni yatraku al-hadith walakin yanwi istibat as-salah kawai dai yayi ne yanzu bai samu ba ruwa ya taimama za ta halitta mishi sallah amma hadisin shi yana nan jaraba shi tana nan in ya samu ruwa labudda yayi abin kaulin jumhuri shine shekul islam ya inganta saboda yana da dalili na Qur'an da suna da itibari kaga Allah ya sa taimama ta zama to mai tsarkake kamar yadda ruwa ke tsarkake Allah ya ce fa tayammamu sa'idan tayyiban فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم wanda suka ce a taimama ba ta tsarkakewa hadafi kaga su kuma mai sun tsara fama kenan wannan saboda ai Allah ya sa taimama mai tsarkakewa hadafi kenan maganar waɗancan shine maganar da take rajihi akan wannan sai kuma gaba ta biyu yin bismillah kenan mutum zai yi bismillah sai kuma kenan sai dai inda zai bar bismillah to kuma taimama shi tayi saboda ba wajibi bane bayan bismillah in mustahabi sai mas'ala ta biyu bugu nawa zai yi shi ma an samu rangunu biyu ga ahlul ilmi magana ta farko suka ce za a yi bugu biyu ɗaya a shayi suka kamar siffar da na nuna mu shine abin da jumhuri na daga hanafiya da malikiya da shafi'iyya duka su bugu biyu hanafiya hanbaliya hanafiya da kuma malikiya da shafi'iyya wannan su su uku suka ce taimama uku biyu aka ce me dalilin ku suka ce hadisin ibn umar haka kenan sha'abi shi ma yana kauna asal basari shi ma duka suna kauna sai kawo hujja sai dai hujja ta su dubba ta inganta hadisin ibn umar at-tayammum darbatayn tayammama uku biyu ne darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadayn ila al-mirfaqayn hadisin bai tabbata ba hadisin wani mutum da annabi sallallahu alaihi wasallam sai huce ya mai sallama bai maida ba shi ma nan gurin ya ce sai buga su biyu katanga shi ma dai wannan na bugawa biyu bai tabbata ba bugawa guda ɗaya shi ne abin da ya tabbata kamar hadisa amma kaga wanda ya ce ba ta ne rasu da fi hajjatin fa ajinabu a nan sara sai ya tura na wata bukata ya jarba ta same ni ya ce ba tamarar tufi turabi ba nan ajinil ma ban samu barwa ba tamarar tufi turabi kamata tabarar guda ba sai ne burgima yadda dabba take burgima sai na zo ga sai ce a ina ma tafi ga an tafa albirin ka kaza kawai ya ce ka kai haka da hannunka sai da hannun shi ya buga kasa sai karkaɗe shi a yau suka shi a yi tafa buga shi to kaga mutafakun alaihi ne hadisi wa yajibu takharir al-asabi'i in zaka yi taimama yace wajibi ka tsatsefe yatsotsi wa naz'ul khatami ka cire zobe wallan yanzu yau lam yujzi lam yujzi ka zo taimama baka cire zobe bai ce bai isar maka ba fuqaha sun yi ittifaqi a bisa wajibcin cirewa zobe a taimama sabanin mai arwalla suka ce saboda ita ƙasa abu ce mai kauri ba za ta yi naso ba ciki amma kaga ruwa shi kuma ka wanke yana naso ba bukatar sai ka ce so da ruwa zai shiga amma ƙasa ba kaga ba za a ce ba ta iya shiga to kuma kaga an ce ka shari wannan wannan Na'am. In kamar bai huta? A wannan a huta shi. To ai kaga ruwa ba zai shiga ba. Eh. Ruwa ba zai shiga ba kuma kaga mutum mai kiba ma ai gaba zai zama mai mushkila ya zama kuma a darar. Sai a je a sai hanyoyin da zai bi a bambare shi. Sun kan yi hadu da makiyan ƙwararsa sai a samu wani abu da zurfi a sa wanda zai shiga kasan yasu sai a samu a kwalli shi. Ƙasa arnawa mutum yake kwasu. Zai taimama shi haka da saboda wata kula masu zai taimama shi haka. In kuma gurin najasa ne to kaga ba taimama gurin da nisa kuma sai dai musallin shi haka duk da cewa akwai maganganu guda hudu wanda aka yi a ƙarƙashin wani akwai maganganu guda hudu a maza ba ta imam malik mutumin da lam yajid ma a wala muka yamma ma fa arba ta aqwalin ha kafin da mazhab mutum bai samu ruwa ba ba gurin taimama magana hudu ce wasu ka ce yayi daga baya amma ya sake to amma shi kuma wannan kaga mustamil ne da hukunci ka gani wasu ka ce a yayi kayan shi haka tunda babu gurin da babu gurin ruwa ka gani bigiran da ke da koyi ba za a yi taimawa ba shi saboda ba muhallin taimawa ba kuma zancen ruwa babu wata rabata tsaniya sunna bugawa na biyu sunna ne wa kaza a masu alal mirfaqaini shawa ma ilal mirfaqaini shi ma dai sunna ne saboda ai kaga hadisin ma bai tabbata ba shi yasa kaga kenan ai babu ja kenan wajen wanda ya bugawa ɗaya kuma ya takaita a sana tun da shi dama su ne suka ce kenan ba wajibi ba ne ba shawar nan gobe kuma sannan buga na bi mami ba wajibi to me matsala sabani kaga babu wani matsala yanzu dai wanda ya taimama ya bugawa ɗaya ya shafi wasu ga shari'a duka malamai su haɗe taimama shi ɗaya ka gani to to kuma hadisin bakin nan ne dama inganta to me laifin wanda bakin ne haka shi kenan shine kuma abin da yake daidai da mu wala ya kuta sara na darbatun wahida da zai taɓa ta bugawa ɗaya waje wani da ni ajasa ka gani ya yi sarmashi amma zo ya ce amma zai kayi wannan taimama ya buga ya ce ka san komi to shi bai hude ma na taimama sallama da zai
sai ka ja ce sallar yahuda wani ya ce wajen sallar isra'awai sallar yahuda ce wala yaktasara fi masai yadayhi fi masai yadayhi da zai takaita shawar hannaye alal qur'ani wa salla ala fil waqti yace inda sauran lokaci sai saki in wannan fasali ne go fasalin fi tayammul majruf sai hukuncin tayammar wanda yake da rauni na wajen a karkaɗewar sai dai shi na bushewa na baka bai ma na kafin kawa a cikin hakuwan sai kenan in abin da ba wannan bane kamar hakukuwa to shi ne amma na kiran na faga shi ne kiran sai kuka ga ka ga su in tsafa bari sai su ga wanda suka manne mahalli shi ne hikima saboda inda koyi ne haki in ya kaga zai cutar da fuskoshi inda wani dutse zai cutar da fuskoshi to ko ka'ida ce ta musulunci a zarar misali kenan cutarwa kawar da ita ake abin da zai cuta shi ya sa ke ha? ɗayan dai ba ya karkada sai karkade tun da ce nan sanar sanar ya karkade go idan kara fiya za'ir wudu'i in ya zama gaba arwana ne aw gairiya ko wani tajurru aka samu rauni wa qaba min ghaslihi sai ji tsoron wankewa bilma'i da ruwa sai ji tsoron mai kawata nafsi zai iya mutuwa. Aw kawata manfa'atin ko kuma wani abin amfani zai kubce ni. Aw ziyarar tamaradin ko karuwar rashin aika hurbur'in ko jinkirin rashin layi aw rusa maradin ko kuma faruwar rashin layi a fa'ina wayan sau alai. Kenan idan kana biya za yi hudu in ya zama a gaba daga gaba ko arwala aw zairiha wani gabar wannan jirgin ya zama akwai rauni wa kafa min gasali sai ji tsoron in ya wanke wannan raunin to zai danyen shi bilma inda ruwa ne kenan ya ji tsoron min gasali bilma fa watsa nafsi zai iya mutuwa kamar wanda ya tambayi sahabbai da wannan akwai damar da yamma suka ce a kaga suka ce labudda ya yi wanka ya mutu dalilin amfani da ruwa abuwa zaman fa'a ko kuma a amfani zai kubce na gaba in ya zaman to kenan ta cutu au ziyarar maradin au ta furguru in au rusu maradin fa inda wayan sau alai to duka zai shahi gurin ba zai wanka ba da ruwa kenan sai dan shafa gurin wala mai tsatsi masa alai in ba dama ya shawa akai masa alal jabira sai shawa a bisa wannan abin da aka sa na karan dori ko kuma magani ko wannan kin da aka sa isbadara wahiyar jawabin da zai yi ju al'alai shi ne maganin da aka ɗaure wannan raunin failamin tsatsir masa alaiya in babu dama masa alal isaba sai shawa a kan kenan wannan naɗi ɗin wanda aka yi kenan ko da ya shawa kan karan ɗori da aka sa ko saman maganin da aka caccaba in kuma babu dama sai zo saman kenan mai abin da aka ɗaure ciwon kenan walau ala za'irin gairar ƙabilin Nijar, ko da kuwa a ce a kan abin da yake ya ƙaru ne wanda ba kai tsaye na gurin raunin ba matsalar ana ya ji ciwo sai aka naɗa aka naɗa aka naɗa misali kaga nan gurin ai babu rauni nan babu rauni ko to ko da nan kin ne shi a wani ba babu matsala ba za a ce ba a dole sai iya nan kin gurin ne ai nan ya ƙaru nan ya ƙaru ka fasulin kamar inda aka mai bugon jini wa imama khifa bi nazmiha ko kuma ma kai rawani ne ya nada sai a ce tsananin sanyi ko ke ga in ya huda rawanin sanyi zai shiga kullun shi kenan imama khifa bi nazmiha rawanin da ya ji tsoron mi fitar da shi shi ma zai iya shawa akai ai kaga ya tabbata shawa akan mi rawani go saboda haka babu mishkila mutum ya nada rawani iya da guraren da ake shawa kansu kamar misali saba kamar misali kufi kamar misali takalmi duka waɗannan ana yin shawa a kansu a ƙarƙashin nan gurin kenan shawa a kan abin da yake karar dori ko kaza ko kuma maganin da aka sa a urfi na malamai suna cewa shine ma yau ga ubanzu tsahara ne hada mutum jabus allah zai yakunu alal kasari awon lazaka duk dai abin da za a sa ko wani magani to wannan abin shi ake magana a kai dalilin da ya zo a kan shawa a kan wannan bai tabbata ba kamar yadda daga manzo sallallahu alaihi wasallam inna ma kana fi an yatayammama wa yasuba aw yasuba ala juri sirqatan wa yamsahu alaiha wa yaghsila sa'ir jasadi to shi wannan hadisin bai tabbata ba na yin wannan wa yastaradu fil masahir mazkur shawar da aka ambata a saman karantori ko saman isfadara sharaɗi ne an ya kuna julla jasadihi sahiha ya zama mafi yawan cikin mai lahiya ne au jarihan ko kuma da rauni wala ta zarraru amma ba zai cutu ba idan fasala sahi in ya wanke mai lahiya bayan kare ya tazarraru bi ghasal sai in nan gurin an ɗaura nan yayi rauni kaga ai ragowar duk guraren babu rauni ko to amma in hali ya wanke to zai zama to sanyi ya ratsa shi zai shafi ma mai rauni ɗin to kaga yanzu nan gurin babu zance ne amfani kenan sharaɗin shafai sai in ya zama to ba mafi yawan cikin bane yake da rauni in yawanci duka Allah kiya bai ya kone gurin da bai wannan ba kaɗan ne to kaga kawai ne zai yi intiƙali zuwa ga taimako in ya zama to a gurin ba shi bai yawa mai rauni to amma lalle lalle yin amfani da ruwa zai iya sabbaba mishi samun jinkirin waraka misali karaya kaga la'annan ya taba ruwan sanyi zai ƙara ratsa ana sai ya samu gumi to kaga dan gurin da ya karya kaɗan ne to amma yin amfani da ruwan yanzu zai sabbaba mai nan to kawai sai cira ta zuwa ga taimama ke aw kana sayya qalilan jiddan ko kuma mai lahiya kadan ne ka Allah ya baka lahiyar a ce kawai gurin da yake da lahiya bai wuce ba kamar hannu aw rijlun fa innahu la yaghsil sayya ba zai wanke ba mai lahiya wala yamsau alal jari ba zai shayi mai rauni bal yantaqilu ila tayammum ya kana samu da yake mafiya ciki ya kone inda bai kona ba kadan ne yanzu ya ce ba zai arola sai wanke na kuma sai taimama sai taimama ko shahi sura a kawai yayi taimama wai za ta azdara masu jarihi in shawar rauni ya gagara bai hasu layin kinu wasu ushe iyalai ba iya yi wa ɗora wani abu wala munaqatu bilma ba zai iya taɓa shi da ruwa ba bayan kana fi mawdu'i tayammumi in a gabar taimama ne wala yamkinu masu aidan biturab kuma Allah ba zai iya yi wa ya shaye shi da ƙasa ba tare ka yanzu misali mutum wanda idan cikin shi sirbe wuta ta kona shi kaga ba zancen ya ɗauko ya shaye huska saboda taɓawan ma zai sare gurin bayan hannun taɓa mami zai sare gurin bayan kana bi mawdu at-tayammum wala nukil masawi bil turabi tarakahu bila masayin wala ghusl wa ghasala ma sawa sai wanke ko sauran ghusl wa lam yakun bi a'dha'i at-tayammum in kuma raunin ba gurin taimama ba ne a ciki ne ko a cinye ne ko a kwabri ne ko a kawa ne to fa inna ya gasu da sahiha sai wanke gurin da yake da lahiya wa ya taimamu alal jari ala ali a kawanin arba amma a bisa ɗaya daga maganganu guda hudu wanda suke na malama magana ta farko ya zama to gurin ba a naɗe shi ba in ya wanke ba zai cuta ba donan wajibi ne wanki ya ji rauni ba abin da aka naɗa a gurin rauni ko kuma ba a sa wani karan dori ba kawai ciran nama ne a gani saboda haka kenan kuma ba a naɗe ba da wani abu sannan dan ya wanke ma ba zai cuta ba saboda kawai ciran nama ce donan gurin wajibi ne wanki na biyu ya zamanto ba a sa wani karan ɗori ba ba a sa wani isfadara ba sannan kuma in ya wanke ba zai cutu ba kenan a nan gurin zai zamanto ya wanke ba tare da wannan ba eh, afun wajibi ne nan ya yi shawa ba tare da wankewa ba ko kuma ya zamanto gurin ba a ɗaure shi ba kuma dan ya wanke ba zai cutu ba to a nan gurin kuma sai ya zamanto ya yi taimama ko kuma ya zamanto an naɗe gurin amma naɗewar da aka yi da wani abu ne wanda yake mai dabcewa ko kuma wani abu ne aka lallaba ma gurin aka sha wali amma ba zai yi a zuba ruwa ba gurin za ka iya samun kenan misali an sha wa wani mai mai ƙarfi kaɗan ya ko na makamacin haka kaga babu zancen in aka sa ruwa ma ruwan zube ya zube kamar wani makon ne ko wannan kina ce misali mutum ya yi wani rauni ko na akwai wanda akwai kasar da ake da sai a sa misali a samu da ke to yanzu aka sha wannan ko aka sha wani mai mai karfi wanda yake da samsi wanda da an zuba ruwa ruwan gangarewa zai to kaga babu amfani a yi amfani da ruwa din sai a yi amfani da taimama a nan gurin saboda in an zuba ruwan ma ruwa zai zube tare da cewa dan an yi amfani da ruwan ba za a cuta ba to amma wannan rashin lafiya ta sabbaba sha wannan maganin kuma shi maganin ba zai bar ruwa ya ratsa cikin ba to yanzu a nan gurin ba za a ce a wanke ba saboda an wanke ma aikin banza ne ko da ko ruwan ba zai cuta ba ai da kai wani ha'il wani abu da ya sha makace tsakanin gaba din da ruwa ya ratsa to a nan gurin sai a yi taimama wa idza masa'al jabira in mutum ya samu karya sai shawa akan karan dole sun mana za'aha sai kuma aka warware ne da wafi saboda a lallaba magani au gairihi ko wani shi an saka tasbi nafsiha ko ta faɗi da kanta ba tsalar masahu ariha to shawa wanda ya faci wai zarar da fala budda min al masahi tsane in ya maida ba wa kawai shawa ta biyu matsalar mutumin da ya sa safa sai kuma ya kwabe safa ɗin kaga yanzu ai ya huta kuma to yanzu in ya sa kuma sai ya sake wani wannan duka ƙa'ida ce ta cikar tsahara kuma da nuna cewa duk halin da musulmi ya shiga to lalle-lalle addinin musulunci ya samu da mafuta babu wani kunci kaga ashe dole muna da bukatar neman ilimin addini a kowane hali za ce ma in ba kaza yi kaza in ba kaza sau da irin abubuwan sai sai za su faru sai ka ga mutum tsayiya ta kama shi a jirgi kuma tsayiyar nan ta jirgi za a yi awa goma ko awa goma sha don ya zai wani a jirgin ruwa ya zai yanzu to ka kai tsaye irin haka na tana kama mutum to in dama tun da kana da ilimin ka baka da sai ba kai tattalin ibada ba ka je kuma ka mutu a halin ka je da bashi amma ka gan da ilimin ka karas ka san duk ga yanda za ka yi abuwanka zai iya yiwa ya zama babu wadatar ruwa ruwan da za a yi wannan ko kuma ma ka je ka gurin ma kazanta ta yi yawa babu yadda za ka iya dan sukurutun guri ne lalla ma dole kuke tare arnawa ne arne ba ruwan shi ma shugaban ɗakin ya cak farfar gurin ka gama ka shiga ma za ka ma ya kota da jasa ka gani ba dama da za ka iya tsarki ko na to ka gani irin waɗannan yanayin musulmi ya kan samu kai su amma addini ya sanya mana mota a cikin da muka samu kan mutu akwai rangwame da aka rangwame ta mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد اللهم بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر اخوان المسلمين في فلسطين اللهم انصر اخوان المسلمين في فلسطين اللهم انصر اخوان المسلمين في فلسطين اللهم انصر اسلام المسلمين اللهم عليك باعدائهم اللهم عليك باليهود ومن اعوانهم اللهم عليك بهم اللهم دمرهم تدميرا اللهم زلزل اعداء قدمهم اللهم سلط عليهم البلايا والمهن يا رب العالمين اللهم عليك بهم اللهم كف ايديهم يا رب العالمين علما قر أعيننا بتهرير مسجد الأقصى يا رب العالمين علما قر أعيننا بنصرة الإسلام والمسلمين علما اجعل بلاد المسلمين راحة للأمن والأمانة اللهم مكن للإسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم من أرادنا أو أراد بلاد الإسلام بسوء اللهم رد عليه كيده واجعلنا من تدبيره تدبيرا عليه اللهم شغله بنفسه واجعل كيده في نهاره يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على من سبحانك اللهم وبحمدك